أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه من المكراب فأوهي إليهم أن سبحوا بكرة وأشياء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهدي بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم فلا تنتم له الأزل والأبد زمانا ومكانا وقلوبة في كل عدد جعل ما في علمك يا عهدي يا والد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نقول الله دي ساعة دمو وأن زاوية نمولمو شوما دمو ما لا يكرم كرامة cikin garbauci a kan titin malam goji yau muna rana ta alhamis shida ga watan ramadan hijiran shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu 2022 miladiya annabi isa alaihi salam ana cikin suratu maryama alaihi salamu aya na aya na goma alhamdulillah خرج على قومه من الإهراج فأوي إليه أن سبحوا بكرة وعشية من أسفل السنة نا النبي واتو زكريا عليه السلام ودا كمان يدا أبوك فارجيا يا شاسن يا مس آية يعني كان آية شيوا ما تنسى تأتي إتا أشاء كنا سيئة كتو آية تك الله تكلم الناس ba za ka yi magana da mutane ba ai ba na ka ce zai ji ya gagara magana ne da mutane ba wai shi ne ba zai iya magana da mutane din ba a zai ba zai iya magana ba ne sai dai ne ne kamar yadda asirin ta ali rana ya ce matu salatu ta ayyami shi ya ce illa ramzan sai dai da kwatance yana ishara kamar misali da kurare an tambaye shi ya kaza ya ce sai ya yi nuni ya kaza ya yi nuni kamar yadda za mu shiga kisan ita ma maryama alaihi salamu ita ma ya ɗauke maganar sai aka sa ta dinga ishara to alhamdulillah irin wannan surori idan mutum ya duba alqur'ani cewa wato Allah ya subhanahu wata'ala ya ce mu dinga tafakkuri a cikin alqur'ani afala yatadabbaru alqur'an me yasa ba za ka dinga tadabburi ba tadabburi shine ka dauki aya guda ka kan duba me Allah yake nufi da kaza ko ta aya ka dauke ta akwai ilimomi gwargwaron iya isanka akwai ilimomi wanda ba su da iyaka in sun ce kowane ayar qur'ani yana ɗauke da ma'anoni sama da guda dubu kowane aya ɗaya na qur'ani to idan ka lura da qur'ani gaba ɗaya Allah ya ɗauki wato hikaya iskan wasu mutane sai ya ɗauki surorin ma ya ba su yanzu misali kan ɗauki surorin bakara sunan surar saniya albakar su sani ko bance da larabci sura ne saniya wanda idan ka karanta abin da ke ciki sai ka ga da ana maulidin saniya ya ce maulidin saniya ne a ciki domin wani wani daga cikin yaƙi isra'ila a tajiri yana da dukiya su kuma suna son su dukiya kuma ya ƙe musu sai aka haɗa baki da wasu kashe shi ko suka kashe shi ko wasu bayan isra'ila wasu daga cikin yan uwa suka ce sai an nemo wanda suka kashe shi shine ba aka sa suratun suratun bakara din ba shi ne aka zo suka matsa suka matsa suka ce aji a tambayi musa shi ne kawai ne ba musa in ba an musa ya ce kalla ya mutu an tasko mu bakara ya ce Allah ya umarce ku ku yanka saniya idan kuka yanka saniya nan ku dauki wutsiya ku gidan ku da shi zai dawo na gare ne ba kun da ta kashe shi abin da aka yi kenan su kuma da kira ɗayan Isra'ila ba su da nuna yanzu ce a tattafi zuna ruzu'a yanzu ka rike ma kuma izgini ka ce ku je mu nemi saniya yanka ka annan gudanar da ya ce ta hudu billahi da jayi na neman tsari da jayi kun tambaya kuma an gaya muku sabon Allah ko kun ci a rike kiki sai ka ce a to afuwa a nema mana wata iri ne sani to kisan da ya ne wa kala laraba ibayin da lamari ko kala laraba ibayin da lamari ne kala laraba ibayin da lamari inda labakar ta sha ba raina wai nan sha Allah da mutum ba din sun bada haka ba ce da har duniya ta nade ba za ta ce wannan sani aka ce je samu ثانيا لا فعل ولا ذكر عوامل بين ذلك فقط المذكور جيو كوني مو ثانيا ita ba ruwa ba ita ba tsohuwa ba ita ba harika ba mai fasfasin launi suka zo ta ce wata irin launi aka ce je ce ita ba ja ba ita ba fara ba ita ba bulu ba ta tara duk wani launi ne daga sani daga ce ba insha Allah wani mun samu sani ne to ba duk insha Allah da suka ce ba to da har mutuwa har ƙarshen duniya ba za su samu wannan saniya din ba karshe ne ko wannan kayan ne ba Allah ya kawo mana ya ka dauki sura sura ne mai aya 285 ko ya ta yi 85 aya aya ta 285 a kira mu wani amma gaba daya hikayoyin da aka zuwa ciki aka rufe na kisan haruta da maruta sai kawai aka ce suran gaba daya ba ta suran saniya sabila da wa'innan ƴaƴan isra'ila da aka ce shi ne ne yanka wannan saniya ne kenan sai aka shi kenan aka yanka wannan wannan saniya aka ba su aka ce a yanka wannan saniya din yanka wannan saniya din to shine fa aka ka kankana ma kansu wahala sani da kyar sun yi shekaru aka ce ko wanda bi ne yawa da kyar suka samu saniya sai Allah subhanahu wataala ya gaya mana wannan hikaya nau'in nan shanu ko shi aka kira sura gaba ɗaya ka ce suratul baqara idan ka dawo gaba har an mana mene kuma an mana dama mai ne maulidi ne maulidi tarihi dama al maulidi lugatan al mene al zaman aw al makan maulidi a lugar larabci kalma da kalma shine wurin da aka haifi mutum ko zamanin da aka haife shi amma istilahi ko shine a karanta tarihi mutum ba tarihi dan uwan sa kamar ba tarihi da suka samo sanin da yadda aka tashe shi ya fito da suka kashe shi yake koma ya mutu aka za ka fata sunan ali a ali ibrahim zuriyar annabi da ibrahim ba annabi bane zuriyar ibrahim shi ne ita sai da maryam ne aka tabbaya mana yadda aka yi yadda aka raine ta da yadda baban ta ya mutu da yadda aka yi kaza aka kama maulidin su kenan ko yadda aka raine ta aka zo aka fata ne suratul nisa'i aka zo aka fata suratul suratul ma'ida suratul ma'ida ta bayan isra'ila ne ba suka ga ba da saukar musulmi ne yaro daga sama an jira ne na mashi da min samai da kullu na idan ya awwalina wa akhirina wa ayatin min tawarzuqna wa anta khairu raziqina suka roki Allah annabi Isa ya dinga saukar musu da menene ma'ida garo daga sama aka dinga saukar musu abinci aljanna yake saukar musu aka mana hikayar aka tafi suratul araf aka tafi suratul al-ayat aka tafi aka tafi aka dai suratul lamfani aka tafi suratul tauba aka tawo da suratul yunusa ay suratu hudi tukuna alayhi salam a suratu yunusa tukuna guna ka ji suratu hudi kaga sura ne na yunusa na aka yunus ko aka ga kiya mana tarihin sa da labarin sa aka ga kiya mana labarin ko annabi hudu alayhi salam suratu hudi alayhi salam sai aka zo aka ga ka fada suratu yusufa ko aka ga mana guna ka ji suratu ra'ayi aka zo sai aka zo aka tauka ina suratu namli suratu nahli har aka so aka zo suratul kafi bayan suratul isra'i ne aka zo suratul kafi daga suratul kafi kuma aka mana tarihin suna wannan samarika yanzu kuma ya zo aka tafi mana suratul maryama alaihi salam daga nan kuma suratul maryama da aka suratul aye wanda ya yi da sura annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai kuma aka tafi suratul anbiya to duk ka lura ka lura ka lura me yasa Allah ya dinka daukar sunayen wasu mutane na sa mu da sura an sai Allah ya ɗauki sunayen wasu mutane yanzu kamar suratul ankabut ma sura gizo gizo shi ba ma mutum bane amma Allah ya ce ɗauki sura guda ka ce surar na gizo gizo ita kuma wannan suratul bakara ka ce surar ta saniya ne ko dan a karanta kayoyin su da labarin su ko to ya kuma annan wa Muhammadu ya kuma annan wa Muhammadu ashe ashe ka lura ka lura sosai labari da Allah yake ba ba mai idan annabawan don kuma gane kuma yaya za a karanta mana labarin shugaba na Muhammadu. Ni ɗari gaskiya ga mutumin da zuciyar da ne wancikkiya ne buɗaɗɗiya ne in dai yayi la'akari kai ka duba ko a zamanance yanzu mutum in yayi hidima wa ƙasa sai a ɗauki hotonsa a liƙa a cikin kuɗin ƙasan ko har ba ko in ya zo ƙasan ko duk wanda da a su ma baya ya ce wannan mutumin ba wannan mai roƙin waye kenan ya ce wani wannan shi ne sardauna to a ina shi yake ai wani mutum ne wanda ya kaza masa ba to wannan shi ko mai roƙin wannan shi ya ki kira sa abaka ta ba balewa ga wani mai dara ga wani a ce maka wannan shi ne wasu ba a da dai kasa ne dama da ta hada da musulmi da wanda ba musulmi ba a wasu hotunan ma an tsane a jiki menene wai kada kasa ta fanta da yi da suke ko to mu ya kace muna maulidi ne lura lura cikin da Allah ya ke gaya mana kistoci annabawa tun daga sai da maryam ba sura guda Allah ke sura ta yi mahaifiyar annabi isa ko to ita ya mahaifiyar annabi isa tana da sura qur'ani to ashe mu kuma mu kuma ya kamata a ce mun cire wani rana wannan ranar da mahaifiyar annabi Muhammad ko ba mu gane karatu ba in dai mahaifiyar annabi isa tana da sura a qur'ani to mu kuma in muka yi iyali da wannan muka ce wani rana muka ce wannan ranar dan tuna ne da mahaifiyar annabi muhammadu ai ina gani bare zama bid'a ba ko ba ta da yan uwa tun daga Allah ya ba da sura guda ce a cikin na maryam ko da mahaifiyar annabi isa da mahaifiyar annabi muhammadu wanne ne kuke ai ko ba a gaya masa ba kai kasu da wanda suka haifa annabi muhammadu da wanda suka haifi wasu annabawa wasu daraja shi ba shugaban halittar Allah suka ne duk wani wanda ya samu wani abu ya samu ne shi har su ai da ma yake aka ce duka bihina da kullum an yayi mana da bihi suna fil hadarati wajhi wa azima wala yisi ne haka da take fada cikin usul yace Allah shi ne mai bawa ni wani ne mai rabawa duk wani wanda aka bashi annabi Muhammad ne bashi ko ya sani ko bai sani ba aka karatu da shi Allah ya kyamu cika ne mata to ita lura da irin waɗannan ayoyi da waɗannan surori Allah ya tsoro sunayen wasu mutane masu daraja a ciki ashe dan mu mun cire wani rana mun ce rana ne da kada mu manta da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yi tsari da musulmi wanda zuciyarsa wanda ya ne a ce ya yi karin wannan rana sai da irin shi rubutu ko yin gyara shi ya kamata kowane musulmi ya kowa farin ciki da haka domin ka lura abin da ake abin kori shi Allah ya rika mana shi ne wannan shugaba yanzu da mu je maganar Maryam miliyan da ta samu ciki yadda aka haifa ta da Isa alayhi salam sai aka fara da Zakariya kuma ta tsaye Aisha cikin rabin da duka Abdul Zakariya aka gaya mana lokacin inna da rabu da ta ke kamar da ke makaranta ko lokacin da ya fara ma ga yadda ya yi addu'a ma yake a bashi na a wanda zai gaje shi wanda zai masa kaza shi ne an aika man ana mana maulidin aiwuwar wani ne annabi yaya ko tun da gashi aka zo aka gaya mana da ne sunan sa aka ce sunan ma ba a taba mai suna yaya ba yayi shi shi ne farkon mai wannan suna to kuma yanzu za a zo a gaya mana da sai ya mare to ashe in ka lura in dai ka lura sai ka guri da Qur'ani Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi an saukar da wannan alkur'ani ne mai albarka don mai tagabburi cikin ayoyin da gari ake tagabburi lura ka lura ka ce wai mai Allah yake mai kaza mai Allah ka duba shi a ka'idar nawo ka duba shi a ka'idar balaga ka duba shi a fiqh ka duba shi a hadisi ka duba shi a qiyasi ka duba shi a ijma'i sai ka tabbatar da ilimomi a cikin da yawa ashe har ka Allah har ka Allah ashe maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da ma a cikin da shi magana da wasu ayoyi a kai ba nazarar kawai in ka lura da zubin alwa'ani to ashe ya kamata mu kuma mu cire tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to gashi kuma yau Allah ya kawo mu duniya abu kare mu gana ce ba ne wani ya ce shekara kaza wani ya ce shekara kaza haka ake a duniya ko a shiga ana yi sai gashi ma wasu ma sun zo ma suna yi ma ƴaƴan su kanana ko sai sai ya zo a ɗauki ɗan ɗan shekaran su uku wai ya masa baki ya saka a duniya har daga manyan mutane sun je ma an shiga ba to mu ba mu dole ba ke yin shi ayyukan annabawa wallahi shi ne ranar farin cikin ranar kunnan to haka ne kwarai da gaske kuma an gina gwamna ma kuma haka ne kuma manya-manyan malaman suka taru ko ba haka aka yi magana ba haka aka yi ba to kuma an dabi ne da kai a masa bandin gwamna da a masa bandin abin da kai a masa bayan kuwa sallallahu alaihi wa sallama domin kiran da yake yi shi ne wato kowane musulmi karka kai ka ce kada ka yi da cewa annabi Muhammad ne ya koli ne wallahi ka ya kai koli ne sun gama maka waye sun gama riba da kai wallahi ka yi ta da annabi Muhammad ne duk musulmi in dai ka amsa ka kai shi ne ko ya kamata ko ranar aiwuwar su ka da farin ciki ka yi tsari ka da farin ciki ka yi tsari da ko ka Allah ya sa mu cika da ibada ba karaja ala kaunihi min al-kitab Nabi Zakariya za ka sanya masa aya da zai magana da mutane ba har kwana uku da fakaraja ala ƙaunihi sai ya fito zuwa ga mutanensa yana lissafi zuwa ga wato mihabar masallaci awe ilayhi ko sai musu anan awe ilayhi ai annabi baya wayi ko Allah ne ke fito zuwa ga malaika to anan sai musu ishara ne ma'ana ba wai da ne muku ishara ya ce ku yi sallah kamar misali liman ne yanzu an cika masallaci ana jiran sa sai ku da nayi mutu ce to an san akwai wani lullu ko liman na mura ko bayi da lafiya ko da ko yau yana sha'awar ne wani ma ya sallah ko to shi ne sai annabi zakariya ya ga samu an cika dama shi ne limani a wai ne sai muku ishara an sabbiyu anan sabbiyu anan ku yi sallah ne an sabbiyu ku yi sallah rukunan da shi da tafiya da yammaci ko da ina nan a yi sallah imami na in ya wuce a yi sallah ni ma zan yi shari'a da ba a masu cikin magana ba har kwana uku alamar iyalin da ta samu ciki kenan da a yi famar na wato mai suna ya haya ya ya ka dama a can surat ali imran ya ce lokacin abin da ya shawwa ƙarshe ya roƙi shi na bashi na shi ne ita maryam da ya irin girman da take ulama da kala alaiha zakariya wa bilal wa jinnaha رزقا قال يا مريم أنبت هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة أن فنادت الملائكة وهو يصلي في المهراب أن الله يبشرك بغلام اسمه يعرف فنادت الملائكة وهو يصلي فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المهراب أن الله يبشرك بغلام أن الله يبشرك بيا بكلمة بكلمة يبشرك بكلمة يبشرك بنبي بيعين مصدقا بكلمة من الله وسيدا ورسولا ونبيا من الصالحين ya tabbato inda sukofi na ta aka masa albishi shi ma ga shi aka zuwa ka kira shi shi ne da ya zo mai mulki shara yake yi sallah shi wato aka gane akwai dai wani abu to shi ne sai su mai sallah yake su sallah da kura da mashiyan safiya da yammaci da Allah sun sallar su a wannan zamanin safiya da yammaci ne ala sallah na
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا
ya yaye gudun cika wurin kowa wa ce ya wurin kuma tafiya bukarin tafiya da iya hikaya na ƙur'ani ka gana cikin maganan babansa ya ce a yi sallah alamu an ɗauki cikinsa sai ko ya kawo ce mana maganan aiwon ko ya ga ka ce har an zo maganan da ake ce ya yaye gudun cika wurin kowa shi ɗan da ake samu cikinsa tafiya da kada labari ya yi tsayi a gagarar kiyayewa ya yaye wurin cika ya kai yaya ka rubuta wannan littafi da aka baka an ce wata littafi ne aka ce ta ne a taura ne ba injila bane idan injila ne kafin annabi isa ne to shi kuma annabi isa ne an je gaba ma tukunna a haife shi dan an riga aiwuwar shi ne annabi haya ne dama an ce su biyu da annabi haya da annabi isa su ibna halafin ya'yan wato gwamgwam ai eh menene inna inna guda biyu da mahaifiyarsa da mahaifiyar annabi yaya da mahaifiyar annabi isaya da kanwa da dukansu mahaifinsu ne bila da haka sai aka ce ka kaga lokacin da ya girma an bashi littafi duka shi annabi isa to a taura ne aka ce ya riƙe a taura kuzin kitabu kuwa ya riƙe a taura sannan da ƙarfi ka riƙe ta ma'ana da sosai iya ƙoƙarin ka yanki ita ya yayin kitabu kuwa wa atina hukuma Allah ya ce bashi hikima a wasu malamai suka ce hukuma a nan shine fahimta ne aka bashi wasu malamai suka ce annabci ne aka bashi wasu malamai suka ce a an bashi hikima yana karamin yaro amma Allah ya ware mai hikima amma zan ce mafi bayyana shi ne an bashi annabta ne wa atina hukuma sabiyan an bashi annabci tun yana karami kaga nan ma bai dace mutane kamar da ke faɗa su dinga maganar cewa wai da a yi koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aiko shi suna ta zubar cewa lokacin da aka aiko shi ya gaba shi annabci to ga annabi a yanin duk na karga cewa ta yaro kuma sabiya ne ma nan shi sabiya karamin yaro ne da bai ma tunni ba a iya bambance abu mai kyau da mara kyau ko da in dai kamar misali a zamanin nan za a ce ma yaro shi biyu ya yi ce wanda ne ya san dai mai ake yi kuɗi ya ce baba ba ni kuɗi ya san kudi yana cin wani abu da shi ya yi amma da zaka jera masa naira biyar da ɗari biyar duk wanda an sai kai kai ɗauka ne da su sai kuci da shi babu ruwansa eh to shi ne sai biyu na
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا kuma Allah ya ce mun ba shi wannan annabci din wa hananan da jin tausayi dan tausayi ne gare mu ko dan baiwa ne gare mu wa hananan min ladunna mun ba shi annabci ne daga gare mu ne da baiwa ko falala ko kuma soyayya min ladunna wa zakata mun ba shi wato tsarkaka yana da tsarkin zuciya ka tafiya man zakkaha ya shine wa zakata wala su zaku an kusa kun kar ku rinka tsarkace ne ne kawo ku eh wato zaka ko da zaka wanda da ake cewa asin zaka ku ba da zaka ai tsarkace dukiyar da ku yi shi sadaka ne wanda yake tsarkace dukiyar Allah ne yake cire da kuke cirewa yana tsarkace dukiyarsa da barin dauka kan yana bada hakkin Allah a ciki to shine wa zakatan kuma mun ba shi tsarkin zuciya salihi ya shi annabi ya yaya وكان نبيا قبيله من سورة الله من سورة الله نعم
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وبرا بوالديه kuma mai biyayya ne ma iyayensa guda biyu mahaifiyarsa da mahaifinsa wato yana musu biyayya a nan ƙur'ani na gwada mana cewa duk wanda yake so ne albarka ya zo mai biyayya ma iyayensa kuma akwai biyayya ma iyaye suna da rai akwai biyayya ma iyaye kuma bayan sun yi wa fati biyayya ma iyaye bayan sun yi wa fati shi ne yi wa musu addu'a yi wa musu salati da kuma ziyarar kabarin musu haka abin da yau da yawa na ka gabani kenan shi ne ma ka kabarin ma har ya ɓace duk wanda ya zama mai kula da mai kula da kabarin iyayensa ya je ya ziyarce su domin lokacin da ka je ziyarar mahaifinka ko mahaifiyanka ko babanka ko wani abokinka an ce ne ruhinsa za ta fito daga kabarin ya zauna a kan kabarin yana jin daɗi idan kana yawan ma zuwa an ce har zai dinga ma wato gaya wa makwabtansa cewa wani ya damu ne bai bai bai yawan kawo min ziyara an ce duk abin da ka faɗa yana da kare biyar ma kai ne ba za ka ba idan ana kan suna ce mai ƙarfin ziyara makabarta da ƴan uwa musu kuma suke kwanciya wajen musamman ma iyaye Allah ya ba mu ikon ba su ake su da yawan ziyarar su ji suna kallon ka suna ganin kuma abin da kake yi ba domin idan ka duba littafin nan na ibn qayyim al-jawziyya sunan ta ar-ruh wato wanda littafi yayi maganganu da yawa a cikin wanda maganganu ne akan ruhi yadda wanda yake lahira yake wasu mu'amala da wanda yake duniya sai ka yi mamaki irin wannan magana ne faɗa amma kuma ga almajiran sun an zuwa faɗi wannan magana wani yake suna kai Allah ya samu cika da imani ya da ka babbar rabiwa da ne mai biyayya ne da iyayensa wannan ne kuncin baran bai zama mai girman kai ba a shiyan bai kuma zama wato mai saban Allah ba kuma ko da irin wannan wata na azumi da muke yana da cikin sama da wani bawan Allah ya ce kullum aka sha ruwa sai ya je bino ko da naira hamsin ne sai ya ba wa masu buɗe baki dalila da annabi ya ce wanda ya man aftar sa'iman wanda ba wa mai azumi abin buɗe baki to da a ba shi lada kamar ladan wanda ya azumin ba tare da kuma an rage ma ladan wanda ya azumin ba wani bawan Allah shi duk shekara irin wannan taro da kullum ya kan sai biyo sai yi wanda ne ya ba shi kamar mutum goma haka sai ya ba su daidai a ya samu ladan azumin goma ko sai ce da niyyar Allah ya kai iyayensa kullum haka yake kaga wannan babban dabara ne da in ba azumin ba yaushe ne da aka samu wannan falala ko ba gane dabaran ba yara kaga wannan ba wani abu ne mai wahala wanda mutum ne ce ai sai mai hali shi ne zai ce bukunan shinkafa ko bukunan siga ya raba a wannan kwali fifty sacin ni sacin e kuma kudura ne su kwali fifty ma sai wula haka Allah ya ce kwali fifty sacin ni sacin ne dukiya ya ciyar iya kurkudin dukiyarsa amma wani kudura ne su kuma wanda aka kusa da arzikinsa a nan kudinsa ɗan kaɗan ne to shi ma duk fari tiktik ba a je wula ya ciyar da abin da Allah ya bashi kada ke yadda ka take cewa ai cewa ya masu hali sai ce a sai dai bilo goma ko biyar ne kana ba su tafiyar lana Allah ya kai wannan kiyaye maka mata idan aka ga abubuwan da za su maka ai abin na da yawa sun ma addu'an da za su ma ballantana kuma a ciyar kana iya wato abin da ake kira irin shirkin ruwan zafi inda ake kai masallaci ko wani wato wajen zama na jama'a kullum kana yi biyan ladan Allah sai mu iyaye kuma ko suna da rai ko ba su da rai kai wannan aikin abu ne mai muhimmanci duk da biyayya mu iyaye zai zo mai albarka kamar da annabi ya ce ku yi biyayya mu iyaye ku ƴaƴan ku sai su muku biyayya su ma yin zama masu ne albarka Allah ya sa mu cika da imani ga shi ana gaya mana annabi ya biyayya ga iyaye kuma kamar yadda Allah ya gaya mana surun dan jayi ko surun bin jayi a Ismail ko surun bin jayi haya ai Allah ya kawo mana shi magana annabi haya cewa inna kanu sabu ne sun kai rashi ya zama da shi da babansa an ce gaye ke cikin tashi cikin dare babansa suna kwanci tare a nan da kariya din to annabi ya yi lallaba ya ga nan bacci mahaifin shi ya yi nauyi sai ya kira lura ko ya kama sallah shi kullum damuwar sai ya riga mahaifin sa tashi cikin dare mahaifin shi kuma in ya riga shi tashi ya je ya riga fara sallah ya yi da yawa ko zai zo ya daga shi yana kawai masa da yana yaro shi kuma shi ya riga tashi ko ya je kama sallah to shi ne Allah ya ce da mana yanzu mu kanu sa'i da kai kairaci wai kuna na ragaba wa rahaba wa kanu lana khashi Allah ya san shi da imani ila da ka kowa ya kuma ya gode biyayya iyayensa gurgurin hali amfani zuwa gurgurin karatu kenan yi kayoyi ka ɗauki abun da biyayya ne ba na yi ka ɗauka ka cuta shi a rayuwarka amma kar ka sai ka zo kun karatu a duk karatu kana cin abubuwa ko yana wucewa kai ba ka kokarin cin san wasu abubuwa kana karawa a ya zama wanda zama mai ainihin amfana da karatu ba ke Allah ya san shi da imani
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا alamai suka ce Allah har gaishe shi Allah ya ce an yi ce tuka da kayan haya yau wani da ranar da aka aike shi kaga ba shi ranar aiwa rana ne mai muhimmanci kaga karatun yana da fitowa ko ranar aiwa rana ne mai muhimmanci kaga haifa muku wani bawan Allah alabi ku yi taro kan tuna shi da aikin da ya abin da malaman tarihi suka ce duk wanda ya karanta tarihin mutum hakika rayar da shi domin wanda bai sani ba ne shi kuma da ba a maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa ba na ji ba wallahi tallahi maulidi da biya da mutum sai a gurin da shi abubuwa mu ko yara ga sun muna karfin da su a makarantini makarantini da ba su nauyi za ka gan tsaro tana tarihi ma yara ga shi inda karantar da addini muna karantar da tarihi sai su ranar tarihi ta san kai al'ada su yi wa malamin addini gudu a mata ake ko to ranar tarihi shiga ake ba abu ku biya da suna shi wasu abubuwan da su duk da suke musamman shi na tarihi shugaba a nuna wasu sallallahu alaihi wasallam sai da yara suna gaba su ba san wannan magana amma ɗan makarantar islamiyya da ake maulidi zai tashi da cikakken sanin tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai tashi da cikakken soyayya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya samu shari ma wa salamu alaihi yayi jiwa da an ce gaba da gare shi yau mawuli da ranar da aka haife shi wa yau mai mutu da ranar da zai mutu wa yau mai aka hayyar da ranar da za a tashe shi kuma yana da rishi da ranar tashin kiyama duk Allah ya ya masa gaisuwar cewa an yi ciki ya tabbata gare shi wannan wakatayya guda uku ran da aka haife shi da ranar da zai kuma da ranar da za a tashe shi ɗalibai suka ce Allah ya masa wato gaisuwa ko ya masa labarin aminci a wakatayya guda uku da ɗan adam ya fi buƙatar taimako kamar wannan lokaci ran da aka haife mutum mutum yana ainihin rarrauna bai ma san an haife shi a lokacin yana tsakiyar buƙatar neman taimako ga kuma shaitan zai kawo masa haji ba shi ta ke hutuba ba musulunci sun san ta mana yin hutuba a yi kiran sallah a hannun dama ba abin da aka haifa a yi ikama a hannun hagu sannan kuma a masa ta haƙiƙi shi ne ka nemi da biyu ka zauna ka kuma sa masa barci wanda wannan suna mara da yau da yawa mutane sun yi wasa da shi su sabai idan an musa yiwa yawanci ɗaukowa suke yi kawo ɗan kun annan mako sai annabi ya masa addu'a masa wannan hudu ba din sannan kuma ya masa tane shi ya tona da bilo sallallahu alaihi wa sallama sai ya sa masa mene a baki to da ya ya samu tabarruki yawon manzon Allah ka san ko da yawon annabi ya shiga bakinsa ai an gama komai ko ba haka bane yawa kana jinjiri a ce yawon annabi ya shiga bakinsa ai kaga alhamdulillah ko to haka ake yi shine malamai aka sunnanta bayan ba annabi nan yayi wace a dimoni babba daga cikin sabai ana kai masa ko wani babba a unguwanku akwai wani sabi a kai masa ko limamin unguwa ko malamin unguwa to amma yau mutane sai kai ana can ku je ku mutane sa kai ma ka je ka masa kai dai ka san kowane baki ne ba ba kuna ne ba ɗaya domin daraja ko ba haka bane yanzu da aka haɗa baki da kullum yake karatun Qur'ani ne da wanda ya yi wata ya karanta Qur'ani sau ɗaya. Ya karanta albarkar su haka? Ko da karanta wanda da wanda yawancin da wata yasa a tasiri yake. Salati, zikiri, hailala, da wuya Allah ma ka ji alfasha a bakin sa. To da ka haɗa shi da bakin da yake alfasha? Yanzu da ka haɗa da bakin da bai shan taba? To bai shan wuri wanda ya wuce bai shan taba? To bai shan kwaya ba? domin kiyafa ina sa mu shari mani da ya zama kan karatu aka so aka muka tashi muka samu haƙi amma yanzu din da biya ba ci da ai kai ma da ku iya maza to halama kai kin kira sallah ba ba ku iya ba ko an ga mutane kiran sallah abu wasa ne je ka duba da ibiya ya ɗaya bayan yadda ake kiran sallah ba a ilgamin kaza ba a ifayin kaza ba a kaza ba a majin kaza ba a kaza abubuwan ilimi ya ke yi ba bayan da kiran sallah yau ko jikin ya zo ko ya kama raɗa kiran sallah akwai shurudul azani shurudul ma'azini kai shirkan mai kiran sallah mai zama mai hankali balagegge ya san kuma lokaci arifin bil auqati sayyidan mai murya kuma da ya san lokaci ya iya kuma kiran sallah ya iya ta ilimin dakka shi ne zaka je wa masu kiran sallah wata ana babba da wasu abubuwa da shauransu Allah ya sa mu shari'a to su gyara a yi kiran sallah kuma yi ikama sannan kuma akwai surori da malamai ma suke da shi wannan Allah ta a kara karanta aka tofa a gaban yaro ko yarinya in Allah ta canza rayuwar da ba za ta yi ba in ba ka yi ma ba yaushe za su ɗauka su baka malaman kai ka sani ne Allah ya sa mu shiga da imani mutane ya kamata su dawo da wannan sunan ba don komai ba ne ka nema ma ɗan ka albarka kai ka san akwai wanda ya je ku shi da Allah kai ka san ya kima Allah ya sa mu shiga da imani barran biwalidi wa lam yakun jabbaran حيا وسلام عليه يوم الوداع ويوم الموت ويوم الحشر حيا نعم
واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا الله أكبر واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر فأنبتها ko ka tuna ya rasulullahi ji kitabi maryam ka tuna wato kissan nan na maryam menene ya faru an gama gaya mana yadda aka yi annabi ya ya ko da irin lafiya da baban sai yi ga wanda shi ke tashi cikin dare ga kaza kuma kai kamata a yau a dinga yi kuma ko da wani shi na shi ma da ga mutane yau an yi sakaci ake yi to kuma wato wasu ruwa ne ya yi yawa wasu kuma rashin muhimmanta al'amarin abin da aka ba su wanda ya kamata mutane ku koma da wato akwai tarbiyya da mutanen da suka dinga yi wanda sake su yana sa a ce kuma a sake abin da ya zama wajibi nan da ranar muka faɗa a kisi ya zo wanda aka tarbe shi da wulaƙanta misali to da wayi gari yana wulaƙanta sunna wanda aka tarbe shi da wulaƙanta sunna da wayi gari yana wulaƙanta farilla wanda kuma ya kuma ya ce yawa yi gudina wani an taɓa rila ga zuwa yi na lullahi in ba wani da aka yi ba kafin ne zo ya fitar da musulunci to akwai larduba wanda ake son abin kula da su ba dole ba ne amma suna da limanci kai malamai ba akwai abin da ba wai sai Allah ya fito ya fita a Qur'ani ko a hadisi ba akwai kiyasi kai ka ake man kiyasi akwai tajriba tajriba na rayuwa ma aka taɓa shi hujja a rayuwa balantana kuma an samu wannan ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne kuma mene ne wanda aka sake din bayan sun yi maganar hudu ba abin da aka sake ne da ya kamata a cikin sannan ita kanta taron addu'an suna din taron addu'an suna abu ne biyu yanzu misali a ce wani ne aka masa haihuwa misali mutum ne aka masa haihuwa kan Allah ya ta ce mutanen masallacin nan a tare a ce salatin annabi goma shari'a haihuwa da aka yi ma liman ko dan Allah da annabi a yi talata ɗin goma na kana tsammani a ce da niyyar wannan yaro Allah ya masa albarka dan Allah kana tsammani Allah bai masa albarka ba duk salatin annabi da da yawan ma'anar da kuka yi da zama a banza a roƙa masa albarka Allah ya nuna ya karɓa ba kai da aka wata yi wani kusa kai ba ya tara da ba a kai ma masa albarka ba sun malamin ne ce dole dole ya tara su ga su yawa dole ɗan fara su yawa a tsaci wayoyin mutane tafiya da wasu yara da yawa ba a musu yin wannan addu'a ko wallahi ta lura yara ne ƙanana masu yin wannan barna yawa amma Allah ne ka samu mutumin da zamanin da ake aiki wannan tarbiyya ko da na wannan shiraranci da ya ga yana irin wannan a kawai a je a ruwa wai an zo shara duk da yanzu abin ya ɗan yi sauki amma dai ana sace waya ko an kanka kana tafiya a zuwa ya ba farmaki amma ba shi ko a motar ta kawai gaba waya akwai da ta ɗauki dukkan wani yara ne ƙananan yara marasa imani to wannan taron addu'a da gidan shi yana da matuƙar muhimmanci mutane ya kamata su koma sadaka yana maganin mashifa da aka zo wajen aka raba goro ta biyu da Allah sadaka ne ko sai ya biya da niyyar dimme ne in ta Allah ya masa albarka ne ko ya masa albarka to kana dan man Allah ka roƙe shi kai zuwa karɓa ba Allah fa karimi ne shi yake ku duniya ta dilla ku to sannan kuma da an kawo kayan ruwa da sha duk shi ma wai kana godiya wa Allah kuma abin da aka yi man Allah ya masa albarka shi ne kuma burin ba ko da da gaskiya mutane ya kamata ku koma wannan wannan suna ce mai kyau domin an samu da zai duba al'adabul bukrat na imam bukari ya kawo hadisi ingantacce yadda wani taki aka masa aiwa ya je ya to sahabbai aka zo aka yi addu'a ma yaran kuma aka ce su abubuwa daga nan ba ta samu da rasu ba kuma ko da ba samu an ya gaba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka da wani nasi da yake zai ce maka wannan ka tara mutane dan Allah ba ka ruwa ba wani yake ce maka ga nasi ya ce haramu sai da ne na farko dai godiya wa Allah Allah kuma ya ce a gode masa bai faɗi kai biya ba wani kana ba saman Allah ba kuma Allah ya ce ku roƙe idan ba ku kuma ka roƙa ne bayan Allah ya masa albarka ta yaya ne wannan abin da zuwa ran sai dai da an ce dole ne duk wanda aka masa aiwa ya ɗaya a cikin a ina Allah ya faɗa ba dole ba kai kuma babu inda za ka yi ka ce me yi ka ce ba sai na aikata gida ba ka da nemi domin ga hadisi kai ko babu wannan ma Allah ya ce aikata alkhairi ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره duk wanda ya sai da larabci Allah ya ce duk wanda ya yi alkhairi ko da kayan zarra ne ko da kayan zarra ne yake da dar mutane ya kula da ba alkhairi bane a dar mutane ya yi bari ba alkhairi bane ba kuma bai ya bayar da kake addu'a ba kar ka manta har makasa har mu wanda suka wuce ai albarka wannan taron na yawa ya kamata ya kuwa kuma muna muku wasiya duba alkhairori da yake ciki a yi nazari a duk sosai da kyau kana fito yin nan alkhairori kuma kar ka damu da cewa yau ana cikin wani yanayi ko da ba za ka iya ko da kuru ka yi wa mutane ba ka yi dai a tare a yi addu'a ka gode wa Allah kai ne duk sun ta wannan shi wallahi mai sima ya tsewa ke in ka lura addu'o'in da ake a wurin har anguwan da a mata addu'a Allah ya shirya da yaran musulmi Allah ya musu kaza Allah ya musu kaza kana tafi wannan bidiyo ya zama a banza Allah ya san shari na kan wasu kifin tsarin maryam ta taya mana wato ambata cikin kisan maryam izin tabbatar din aya yayin da ta ne santa da iyalanta iyayen da ke nesa da su izin tabbatar din aya makanan cikin zuwa cikin wuri shakiyan wanda yake mai nisa a abuwan shakiyan ke wanda yake ta gabar e makanan shakiya ta tafi wuri daga gabar wajen da ta yi daga masallaci gabar ta yi sosai ta tafi wuri wanda za ta rika warewa tana yin ibada bayan zaman da take a sunni a masallaci shi a nan zakariya ya gina wata ita a nan ta girma kan ma yawo cikin gari ba aikin ta kawai a masallaci ne kuma har jibril yana kawo mata abinci in abu da haka ma mala'ika wali zai iya ta'amul sai mu'amala da mala'ika ba ya kai ba sai ya fara kai ba da yawa kai sada da ya ka samu shi bayan Allah gurin sallah mala'iku da sifan mutane kuma hadisi ya tabbatar karatu da fadi hadisi bai tabbatar da jibril ya shiga mutane ba ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ba استلى علينا رجل فوق شديد البياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعلم أثر الكفر ولا يعرفه منا أحد حتى ذلك إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ولا تفي على فخذيه فقال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام akatai akatai ko kowa jirili ne zo ba ko yanzu an gaba ma ba jirili ne zai zo bayyana mata hamsin ba Allah yana bayyana mutane yasa a taro na alkhairi wajen zikiri wata ran karatun Qur'ani da yawa a gowa su Allah malaiku wani malaiku ma ya shiga maka a sunan wani mutumin da ka sani ya kana ta wani malam Hami suna gowa mu ya she ba shi bane Allah Allah ya samu shi alima ya da haka karibin da mutum na da makanan shafiya
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
اتخذت من دونهم حجابا أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا اتخذت من دونهم sai ta yi ruko daga bayan su garki jaban wani tsayi ita sai da maryam ne kenan sai ne ta daga gabarci idan ta riki wani wuri ta rike tsayi tsayi a gurin kamar misali a ce ta ɗan wani shinge wanda za ta rika fakewa ko ɗaki ta dinga ibada bayan zaman da take yi a masallaci a wani bayan kuma ta ce ta ɗan fita ne ta ɗan tafi kamar ɗan je ka san gari irin da kamar ƙauye misali yanzu ka haka ka lura da ƙauye yanzu ƙauye kana ɗan mutum sa gida biyu uku sai ka kasa gona ko eh sai ka shiga dai yawa to irin wannan kuwa ka ce ta ɗan fita ne ta ɗan karɓan wani wajen wajen dai da babu ne babu jama'a a gurin su sai ka yi ibada a ji bayan ibada ka yi a masallaci kana cin haka koyi ta kasar binturi hijaba a harkar na ilaha ruwana Allah ce ya muka tura mata ruhin mu shi ne wani jibrilu fa ta masala laha sai kawai ya fanti gare ta a matsayin mene bashara a matsayin mutum sauyiyan wanda yake madaidaicin madaidaicin cikakken mutum kyakkyawan mutum ta masala laha basharan sauyiya sai kawai ya bayyana mata a mutum da ya tsayayye kawai gashi nan wata mahaifin mala'ika bane magana da ɗazu ke faɗa kenan ko shi ta ganta ta ce tana ibada ko tana kuma koyi ko ta ɗaya sai sai ta ta ta ta ga mutum koyi ya bayyana mata a kusa ne ta a saman sallah bashar sauya
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال قال قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت سيدشيا إني أعوذ بالرحمن ni ina neman tsari da rahmanu shi ne Allah ninka daga gare ka ina neman Allah ya tsare ni in kun ta tafi yin in dai kai mai tsoron Allah ne to kada ƙara so ya gare shi misali budurwa ce ta fita hanya tana tafiya ita ɗaya ko shi da wani namiji ya yi yau kanta dole kawai abin da za ta fara tunani zai mata farmaki ko kalman yan zamani ko zai mata mummunan aiki ko shi ne ke sa sai ta ce ku inni a hudu bin rahmanu minka in kunta tafiya ni ina neman tsari da ubangiji da kai in dai dai mai tsoron Allah to kada ka ƙara so da rikici
قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا
قال إنما أنا رسول ربك يا بني غلاما زكيا وأنت أنا أتبع جبريل عليه السلام إن يجاوى فانتر متدعان دنيا ya gwada mata cewa shi ba menene ba ba wato mai barna ba ne sai ce mata inna ma ana rasulu rabbiki ni fa dan aikan ubangiji ce inna ma ana rasulu rabbiki ni dan aikan ubangiji ce na zo ne bi ahaba laki dan na baki bayyuwan kyautan gulama wani irin yaro zakiyan wanda yake tsarkakecce wanda baya da laifi ka ga can annabi ya haya shi ba ka ce menene wa zakatan ko wa hananan min ladunna wa zakata shi ma na ake da yaro gulaman zakiya yaro ne tsarkakecce ne tsarkin zuciya sadi bawan Allah kuna zo ne ku tare kuna gaya mata haka kun ce shi na aikin ubangiji ne ko ta san mala'ika ne kuma ka ga wani hikima na Allah da kuma shi ne yake zuwa ya kai mata abinci din nan wanda lokacin da annabi zakariya yake ne nan da masallaci in ya zo ga abinci a gurin ke ce kala domin in ka a kala anne a kala anne da jaza kala domin bismillah in ya zo ga abinci a gurin ta shi ne ba shi ya kawo mata ba abincin mamaki a ina kika samu wannan ke da ba kuka kike yi ba kina sauri a masallaci sai zo ya ce huwa min indillah daga gurin Allah ne jibril ne ya zuwa kawo mata in cikin Allah ya kuma wani shawo Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da wani ɗoriya ba shi ne misali ne mutum daga nan ya san yan baiwa ce yara ka shi ne wanda yana da shafi da ya tallata shi shauki shi ma ya roƙi Allah ya bashi aihuwa ne kaga mala'ika jibrilu ya zama ta ce ni ɗan aikan ubangiji ne dan da nake baiwa a nan a nan idan kuka lura da wani karatu da ake karanta mana wasu abun maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mai mawayin mulkiya ya kawo kamar yadda kamalin farin musulat na shi ahmad sai ya kawo kamar bayanan ahmadi na shi zai kula ya kawo kamar wannan littafin menene ibarul muhammadiyya za ka ga wato akwai abubuwa wanda ya faru da wasu iyayen annabawa to bai dace ga musulmi an ce ya faru da iyayen annabi shakka ba ana gane karatu don ko in ce ba su yi shi ya daraja ba ba su yi iyayen sa daraja ba da mu al'umman annabi da al'umman da suka wuce don Allah wa su daraja me yasa muka samu daraja sallallahu alaihi wasallam da biya da gidan mu ko shi yasa muka zama kuntu khairan kuntu khairan ummatin ukhrijat lin nas mu da zaɓaɓɓun al'umma na cutar da a cikin mutane to in sai al'ummar da suka wuce iyaye wa'innan annabawa masu daraja Allah ya musu wasu abubuwa na har ya kai mu mala'iku suna zuwa to me yasa an karanta mutane tarihi cewa lokacin da sai da Amina ana ta ɗauki cikin shugaba annabi Muhammadu wata farko annabi shi ya zo ya mata albishi yadda sai da maryam din nan ta ga mala'ika ta ce ina neman tsari gare ka yace shi nan ai kuma wani shi haka sai da aina annabi na cikin farko ta ce kawai tana zaune a cikin gida ya zama miji ta mutu a cikin zaki ni kuma san aure ne ya ta zaki shigo kaina ya ce ki hakuri na zo ne ni da albishi ni annabin Allah ashe albishir da aiki mutumin kirki an yi kafin zuwa ƙasar Muhammad ko ba haka bane mutum bai tari ya dinga inkari irin wannan da kita da bai inganta ba subhanallah kana ki kana kana bakin ciki ne wannan mahmud akwai farashi rago ga shi qur'ani ne yake gaya mana dan kuma malaman tarihi sun rawaito ruwaya ingantacce cewa annabawa sun zo sun ce bishara sai da hannu a watan farko annabci wata na biyu annabi idrisu har zuwa annabi salu annabi shu'aibu har zuwa ga annabi isa annabi musa har zuwa a wata da ba annabi annabi ibrahim ne yazo ai ba mamaki ko ina ganin fa ba mamaki dai mun yi nazari ba mamaki dan wannan ruwa ya yazo gashi nan sai da mare mai da annabi isa ne ba ita ba mala'ika aka turo mata yake ce ya zo ya gaya mata zai bata bisharar da ta aiki da tsarkake da kuma dan annaba sun sun ce da fa annan Muhammad shi ne da ya halitta aike tsari musulmi mai salimin kalbi wallahi in kaji wannan abu ko da da irin wannan bai zuwa Qur'ani ba sai ka san daraja annan Muhammad ya kai Allah ne sama da wannan to kuma ya aka samu ga irin su kuma ana ga mana Qur'ani ga irin su kuma a cikin jib ga irin su a cikin tarihohi da yawa to Qur'ani kana karanta ta gaba ila ka wallahi daraja annan Muhammad ya koya ma sallallahu alaihi wa sallam idan haka mala'ika ya ce inna ma ana rasul da biki liya bayanki guda mana dukiya na zo ne in yi alfishin in kuci baiwan wani irin yaro wanda yake tsarkake na ranar biyar to to insha Allah ana za mu kwana mun so da sauran minti goma da mu da ma ku ce minti biyu ina fatan gidan bidiyo ba za su yi ba sai ya sa wanda muka ce wani masanin lafiya ya ce a gaya mai uwa wato yanayi na ruwa da kuke kamata dinga sha sabila da amfanin da ruwa yake a jiki da kuma ga azumin da muke ana matuƙar rana da sauransu zai ce idan aka lura za a ga su yawa idan aka da cikin wannan faro din ya ce da a ga wani sa'in an rubuta 500 a wannan ba 75 ne ba ba na wancan ba wancan wanda ya kwatanta da shi kuma ni karama abin da mai kira ga rubuta 500 milimita ko milimita ne cikin wasu milimita ne a ba mita milimita ne ya ce ana so mutum ya sha wannan so takwas so takwas na shi ne baka dubu hudu ya ce in baka sha so takwas ba to ka sha so shida shi ne baka dubu hudu ya ci shiga da amfanin da ruwa yake a jiki ga shi muna muna ibada na azumi mutum mutum ya komai daga dare zuwa asibahi ya sha irin wannan ruwan to zafin ranar bai zama masa da sauki ainihin ya ibada cikin ƙarfin jikinsa kuma wannan ruwan bai ƙara masa lafiya kamar ɗaure ya ci baki na ɗaure ba kuma ya ce ko da ba azumi ba idan mutum akwai alamun da in ya ci kamar wuyan ya yi ra'ayi ya bushe ko baki ne shi domin domin shan ruwa zuwa lokacin da ya gole ga gole ya yi yalo ya ce yana mana sayin jikinsa ruwa na buƙatar ruwa ya ce matukan yana barin irin haka na faruwa da shi to dai a cikin din kodansa yawa ya ce to kuma ya cikin koda ba Allah ya mutum ne samu mummunan rashin lafiya a cikin kuma yana ce a isar wa mutane a yi wani kishin ruwa da shishe da mutum ne azumi da ƙarfin gwiwa da cikin Allah Allah ya saka masa alkhairi da manzon Allah taimaka mana Allah ya biya musu bukata da masu sauraron su da masu neman addu'a duka in yi jimlatin kowa ya zuce masu neman addu'a domin haɗa duka kowa ya yi Allah ya bukatar mu na alheri albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad fatih al-Ghalib وقائد ما سواد ما سنه به الحق وقائد الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين